بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا بقي بركة رمضان hijirar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alif da dari hudu da arba'in da shida wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar a ci gaba da tafsirin muna alkur'ani da girma muna nan a cikin suratul nahl insha Allah yau za mu tashi a kan aya ta goma sha biyu
ɗari dai ko ai ɗari da wani abu dari ɗari da wani dari da sha biyu to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا Allah ya buga misali ƙaryatar da wata alƙarya malaman tafsiri suka ce alƙaryar nan da ake magana ita ce garin Makka Allah ce ta aminatan ta kasance wato amintacciya ne ba zai kai mata haji don haka a wancan lokaci wato tana da tsaro tsaro mai yawa sakamakon addu'a da annabi ibrahim ya yi lokacin da ya gama gina ɗakin ka'aba abin da ya fara roƙawa garin makka shine tsaro zaman lafiya mun karanta waɗannan ayoyin da jiya ya yi addu'o'i guda biyu addu'a na farko dan mai mai mana وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام Mm, ta farko وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن واليوم الآخر قال ومن ذكر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
wannan ita ce addu'a ta farko da annabi ibrahim alaihi salam ya yi wa mutanen makka malamai suka ce kafin ya gama gina ɗakin ka'aba ya ce rabbi ja'al hadha baladan amina ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce kun ga sai da ya roƙi zaman lafiya kafin ya roƙa masa abinci rabbi ja'al hadha baladan amina ta gaba sai shine rabbi ja'al hadha balada ya zama gurin ginawa kenan a farko ku duba ku ga muhimmancin zaman lafiya sai da ya roƙi zaman lafiya kafin ya roƙa musu abinci shi na rabbi da Allah na banaran amina ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce yadda ba za a iya kawo masa hari ba yadda wata fitina ba za a iya sako ta a ciki ba to sannan sai yake wa rabu ahala minan samarat kun gane kuma ka azurta mutanen garin minan samarat da abinci na yayan itatuwa abin da yake nan sai ya ce ne a gaba من آمن منهم بالله to amma annabi ibrahim alaihi salam wannan addu'a shi manufarsa ta takaita akan masu imani kawai sai ce man amana minhum بالله billahi واليوم الآخر wal yawmil akhir amma wanda ya imani da cikin su kawai ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da ranar lahira قال ومن كفر kala sai Allah ya ce wa man kafara a hadda ma wanda ya kafirta فهو في fa umarci uhu kalila shi wanda ya kafirta zan biyar da shi daɗi ɗan kaɗan ثم اضطر kuma اضطر a faruhu ila عذاب النار azabin nan sannan in kora shi zuwa wuta zuwa azabar wuta Allah tsare kun ga ashe idan ka ga wani kafiri yana jin daɗi cikin ni'ima ba wai gata aka yi masa ba alkawari ne na Allah tun daga wannan lokacin shi amma annabi Ibrahim alaihi salam abin da ya so addu'ar ta takaita akan masu imani su kadai za su ci moriyar wannan addu'a sai Allah ya ce a wa man kafar hadda ma wanda ya kafirta zan je da shi daɗi kaɗan a ƙarshe sannan musafare shi in kola shi zuwa wuta azabar wutar jahannama to kun ga ashe garin makka ta sami cin gajiyar addu'a annabi ibrahim alaihi salam kuma wannan zaman lafiyar da ake magana a kai kun ga a wannan ayar sai da annabi ibrahim ya zo a zaman lafiya kafin ne kafin ma wadatan abinci kai saboda muhimmancin bazaran lafiya da ake nuna wa mutane ba su gane ba a gaba addu'an da ya ƙara yi sai da ya sai da ya ƙara roƙon zaman lafiya ma'ana sai da ya roƙi zaman lafiya kuma akan ne akan abin da ya shafi aqida ba kanta kuma anan ya roƙi zaman lafiya kafin abinci a gaba kuma ya ce ƙara وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجعلني وبني أن نعبد الأصنام to ku duba siyasin magana wa in qala ibrahim rabbi ja'al hadha al-balad amina ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce sai da yake zaman lafiya a gaba sai ya ce wa jinni wa bani ya ko نعم أن anna abdul asna kuma ya Allah ka kare ni ka tsare ni ka nisanta ni ni da zuriyata ni da yayana kar mu bauta ta huma idan kuka zo ba za ka saboda muhimmancin zaman lafiyar sai da ya roƙe ta sannan ya tsallaka a kan abin da ya shafi ne kariya na tauhidi idan babu zaman lafiya ba abin da za a iya yi saboda haka mutum ya guji ta da abin da zai zama wato ba a samu zaman lafiya wani saboda rashin tsoron Allah idan wata mu'amala ta haɗa shi da wani wanda ba musulmi ba ko na kuɗi ko na wani abu mu'amalar musulmi shi da shi sai ya kokari ya juya abin ya zama rikici na addini zai ja waɗansu wanda ba san hawa ba su sauka ba su shiga to shi tashin hankali abin da ya sa ba a san shi farkon sa aka sani ba a san ƙarshen sa wallahi tashin hankali duk wanda ba ya sa da shi farkon ya sani amma bai san inda abin zai gane to da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta garin Makka da zaman lafiya kanat aminatan mutma'innatan ta kasance amintaccen gari ne mutma'innatan mai nutsuwa wadda take cike da nutsuwa ba ta buƙatar a ɗauki wani abu ba na amfani a kai mata Allah ya tsare ta ya ba ta nutsuwa Allah ya ce ya ake hari kuwa ragadan arzikinta yana zuwa mata a yalwace ko yanzu abinda ba a samu a nan a ce ai yanzu kafarka ya wuce za a samu kana zuwa saudiya kana zuwa makka sai ka ga da abin yanzu misali wani abu ne wanda ko kana son ka ci ba za ka same shi ba ku tuno mana masara danyar ne a masu lagu suna yin wannan ne ribuga yawa ta yi wanda ya kama ta shaddai ya kama ta shaddai ne duk da galibin mutane ma ba su damu da rubdan ba amma ni na kan rubda ba san ta ba ita tana da wani takaitaccen lokaci ne in ka sake ma ni da kuke so ka ji ta ka dace ta zo ta wuce to duk abin da ake nema a rasa a ce ba lokacin shi bane ba a samu kana jira a makka za ka samu wannan albarkacin addu'a annabi Ibrahim alaihi salam da Allah ya ce ya ake tsara radadan arzikin ta ba to abincin ta yana zuwa mata a yalwace a can ne za ta je ta zakar kana ta kai girman haka ko da yake ana ma ana samu sai ka tsaya kana mamaki akwai wani irin tumatiri wanda na taɓa shuka shi a gida na kowane ƙwaya ɗaya yana kaiwa tsawon haka tumatiri ba to kana zuwa can irin kasuwannin su na ganye din irin sokul kudar din nan yan sa alayyaho da faro za a ga abubuwa da yawa wata kuɗewar ba an ka ganta sai kai mamaki ita wannan kuɗewa ce kuwa addu'an auliya Allah ta ba dan shi amin oho wanda da ke amin ba haka ta Allah ta ba dan shi to kowa yana so kenan to Allah ce arzikin ta na abinci yana zuwa mata a yalwace min kulli makanin daga kowane waje a haka suka kasance فكفرت بأنعم الله على بعد da Allah yake babu da jarrabawan da ya mutu a can ba to sai suka kafirce da ni'imomin Allah me ya kafirce wanda suka yi karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam sai abubuwan suka yi baya Allah ya ce fa za ta hallahu libasan yusuf sai Allah ya ɗanɗana mata wato tufafi na yunwa wannan kinaya ce ta sarriwo aka dora musu fari sai da suka yi shekaru bakwai a cikin tsananin fari ba kaya abinci wal kauti Allah ya tantana musu musiba ta tsoro da rashin kwanciyar hankali bi ma kaliyar tsawon saboda abin da suka kasance suna aikatawa a wancan lokaci na kafirci saboda ka ko kai a karan kanka ya zama za ka da sana'a sai tsokanan Allah abinda Allah ya ce a bari ke ka yi wannan tsokanan Allah ne to Allah zai dinga ɗanɗana maka azaba lokaci bayan lokaci sai dai abin da ya zo maka da kuskure amma idan kai ka kwallafa wa kanka duk wani aiki na sabu sai ka shiga aji da kai to ka shirya da zaman cewa Allah zai dinga ɗanɗana maka azaba lokaci bayan lokaci في آية الله يكفي ولقد جاءهم رسول فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون
ولقد جاءهم رسول منهم حقيقة منصورة جاء مسلم بسكين شين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه تلك الأرية فأخذهم العذاب هو نعم فأخذهم العذاب في عذاب الله سبحانه الله تقوم تقوي ليوم الله تقوم قلوب وهم ظالمون عن هذا سنة ظالم تقاوم تأتيوانا بين فكرة kuma ashe wato zunubi yana jawo musiba iri-iri a cikin al'umma waɗannan ayoyi da muka karanta suna kunshe da waɗansu saƙonni kamar haka na farko suna nuna mana wato wato kyautatuwa na buga misali a wajen ma'abota ilimi yana da kyau su dinga buga misali da abin da ya samu waɗansu da ya zama izina ga waɗanda ake magana shi sa Allah ya ce wa zaraba Allah wa matsalan kare tsankanin aminatin mutmainatan ya ati harin wa harada da min kulli makani wannan misali Allah ya rubuta dan ne saboda waɗanda ake magana da su a yanzu ma su ɗauki abin ya zama izina a gare su su ɗauki abin ya zama wa'azi a gare su su gane cewa irin abin da magabatar su suka yi na rashin mutunci aka ɗanɗana musu azaba to su ma ba su ma ba shafafu ba ne da mai eh ba shafafu ne da mai ba idan suka yi za a taɓa suna yi Allah zai taɓa sai dai Allah ya ɗan tsakuro kaɗan ne daga cikin wato zinuban da mutane suke aikatawa sai Allah dan tsakuro azaba kaɗan a madadin wannan zinuban sai a ɗanɗana musu aya ta gaba sai Allah ya ce ne
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون
to a ci gaban wancan bayani mutum ce da ni'imar Allah yana jawo musiba kamar yadda bayani ya gabata tunda kuma Allah ya ce suna cikin wadata abinci yana zuwa musu a yanzu ce fa kafarat bi an'ami Allah fa azaqa fa azaqa Allah libas al-jid wal khawf na kan yasdawu to a ce mutum ce da ni'imar da Allah ya wa mutane wannan yana jawo Allah ya janye ni'imar da ya mutu ki shiga cikin wahala aya ta gaba Allah ya ce fa kulu min ma razaqakumullahu halalan tayyiban ku ci daga abin da Allah ya azurta ku ya ku mu'mini Allah yana magana da mu'mini Allah ya ce fa kulu ku ci gaba da shi ya ku mu'mini min ma razaqakumullahu daga abin da Allah ya azurta ku da shi ku ci ne ne halalan abin da yake halalan tayyiban ne dadi واذكروا نعمة الله كقولي ونعمة الله يوم ya ake yi wa Allah godiya ka ga ni'ima da yi maka shine kai masa da'a da abin da yi ce ka yi kai kokari da abin da Allah ce ka bari ka bari to wannan godiya ne da zaman kanta amma Allah ya maka ni'ima ya ce ka yi ka yi ya ce ka bari ka ki bari to kuma ka gode wa ni'imar Allah idan Allah ya tashi zara wannan ni'ima to dabarar da karfin ka ba zai dawo da shi واذكروا نعمة الله وقولي ونعمة الله إن كنتم إياه تعبدون idan kun kasance shi kuke bautatawa to ku gode masa aya ta gaba sai Allah ya ce
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم Allah ce innama harrama alaikumul maitata sannan kawai Allah ya haramta muku cin wani ko al'ummar musulmi wadama da jini mutum zai yi mamakin ci a mushe dai abu ne sanan to jini akwai wanda zai iya ɗaukar jini ya kama sha ba sha suke ba suna samun jinin ne a dafa shi sai ya dafa ne ya zama kamar ne kamar manta wajen dafa shi sai su tafi shiri da magi da sauran sai ya dafa ne amma galiban gaskiya musulmai ba su cika cin jinin wannan ba wala kamar kuriri da cin naman alade Allah ya haramta alade irin wannan wanda muke ganin su na gida wa ma ukilla bihi li ghayri Allah da abin da aka yanka shi wato domin wani Allah a yanka don gunki misali mutum ba shi da lafiya ya zo wajen bokaye sai suka ce to ai akwai aljanu jikinka wanda sai sun sha biyu sai ka samu bakar akuya ko kuma a bukatar ka da kake so sai an yi aiki da wani aljani wanda aljannin nan ya yanka musu bakar kaza shi da sau gaban gobe suka yanka kaza jinin ya zaba sai su je su yanka ita da muna yara mun sha ganin wannan muna yan ƙanana idan yan boli suka yanka kajin nan suka zubar da jini Allah ya kawai Allah ya yi mana amma mu san hukunci ba sai mu kwace da yau dan gari mu gyara eh su bukatar su zama da jinin kawai yana jin da gyara a wajen gari da almajiri mai bari ya ji kenan to bai halarta ba in dai an yanka ne saboda mulki ko an yi bismillah ko qur'ani ya fito ke ga wannan yanka bai halarta a ci ba ji Allah tabaraka wa ta'ala to amma Allah ya ce fa man qurra ghayra babil wanda ya matsu ba shi da abinci yana cikin halin tafiya a daji ya mutu ya rasa abin da zai kun ga a gari da wahala a rasa a gashi na mutai ga mutane suna yawo suna bara manya suna yi yara suna yi to wanda ya mutu zai a daji a rani shi da azzalimi ba ne ne zalunce mana malamai suka ce kalba su biyo fasi tsari kamar ne kwace ko dan fashi shi wannan ko a daji ya mutu ya rasa abinci ya ga mushi in dai musulmi ne shi yana kuma ya rinjaye shi kama wannan aiki na fashi ko ya ga mushe shi ba halatta masa ya ci ba saboda ne saboda Allah ya ce a gaira bani wanda ba azzalimi ba wala alim kuma ba mai ƙetare iyaka ba to waɗannan biyu ba halatta masa ci ba ga wanda zai je wani ta'addanci na laifi ko a ko ko a shi dan fashi ne da ba ta kayan mutane to shi wannan kowa in ya ga mushe ba zai tuna in ya ci mushe ya ci haram su bi ta mutu tuna saboda suna cikin wani yanayi ne ta ba Allah tabaraka wa ta'ala to amma idan mutum ba baya cikin waɗannan biyun da aka ambata ya samu mushe ya ci to Allah ya ce fa inna Allah ghafurur rahim hakika Allah ne gafara ne ko mai jin kai ma'ana ba shi da laifin da nan gidan ya ci kuma musulunci baya tushe maka baki ya tushe maka hanci idan ka shiga cikin matsanancin hali aka ce har mushe da ci ka shiga matsanancin hali ka ga mushe sai ka ɗauka ka ci da shi ke da ka samu matsanancin halin sai ka ga mushe ne ka ga mushen rago kuma ka ga mushen kare wanne za ka ci eh sai ka ci rago sannan rama shi halar ne a yi zama na ba ka samu mushen rago ba ka ga mushen kare ta ci ko ba za ka ci ba kun yi shiru eh za a ɗan taba a da bai yanzu za a ɗan taba saboda larurar kana ganin za ka iya mutuwa in baka ci ba kana ganin lallai za ka iya mutuwa in baka ci ba wannan babu ne za ka yi sai baka ga mushar kare ba baka ga mushar rago ba gashi za ka mutu amma sai mushar mutum alwala wai kira da ba zai ciru ba ai ba kamar da aka yi ba cewa ba zai ciru ba to bari mu dan ba ku asarin mu je ku ba karshen babin jana'iza a cikin muktasar khalil ku duba sharhohin din kuma ba zan faɗi sharhin ba akwai su mawahibul jalil akwai su wannan eh jawabul ikilil sai ku je ku duba ba wai gara ta ta kuma za a tafi ba idan ku je ku duba wannan shuru don an yi magana sai waɗansu daga cikin malamai suka ce za ka ɗan samu waje ne ɗan tsofa kuma haka wanda zai sa in ka ci ba za ka mutu ba za ka ɗan samu ƙarfi sai ka ƙara gaba ka dangara da je ka sha ruwa waɗansu sun ce a ka haƙura ka mutu saboda dogara ga Allah to sai ku je ku yi bincike ku yi tarbiyu sai mu je aya ta gaba ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
to za ta doka daga Allah domin mutane wani lokaci sukan saki baki su halasta abin da suka so suke so su halasta ko da Allah bai halasta wannan abu ba ko kuma su haramta abin da suke so su haramta ko da Allah bai haramta wannan abu ba to wannan ganganci ne babba shi ma cikin bagarin da daga cikin abin da ya sa musulmi ya fita a musulunci shi ne ya halasta abin da Allah ya halasta ba ko ya haramta abin da Allah ya halasta to ta Allah ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram wala taqulu kar ku dinga fada lima tasifu alsinatukum dangane da abin da harsunanku suke tuffantawa an gane alkazuba na ƙarya dangane da irin abin da harsunan suke turkawa na ƙarya haza halalu mu ce abu kaza halal wa haza haramun kuma ku ce wannan abu haram litaftaru ala Allah kaziba don ku kirkiri ƙarya ku dingina wa Allah duk wanda zai halatta abin da Allah bai halatta ba ya ci gyaran Allah ko ba haka bane haka kuma wanda zai haramta abin da Allah ya halatta shi ma ya ci gyaran Allah to ka ga wannan ai ba sai an ce maka ya fita a da'irar musulunci ba to Allah ya ce kar ku kuskura ku yi haka innal ladina yasalluna ala Allah kadhiba lalle wadanda suke kirkiran ƙarya su jingina wa Allah la yuflihuna waɗannan ba sa rabauta a duniya da lahira eh ba sa rabauta Allah ya tsare mu sai Allah ya ce متاع قليل ولهم عذاب أليم masu wannan dabi'a Allah ya ce mata'un qalilun ma'ana lahum mata'un qalilun fi dunya masu irin wannan dabi'a su kirkira ƙarya su jingina wa Allah Allah ya ce suna da ɗan jin daɗi ne kaɗan a duniya ولهم عذاب أليم kuma suna da azaba mai radadi a lahira wanda ba za su iya jure mata ba. kun ga sakamakon kirkira wa Allah ƙarya ce Allah zai iya jiyar da kai daji a duniya dan kaɗan ko shekara nawa kai sunansa tsariru yawa duk da lahira ba iyaka shekarun da za ta ce gari amma duniya kana shekaru masu yawa za a rayu gari ma gaba ɗaya ba ka jin daɗin komai a rayuwa ba ka jin daɗin abinci ba ka jin daɗin abin sha duk Allah ya tsare ɗanɗanon abubuwan ma a cikin bakinka amma lahira madawariya ce wannan muke mutu da imani ba maganar kufa ba maganar rashin lafiya ba maganar wahala don haka waɗanda suke jingina wa Allah ƙarya suna da ɗan jin daɗi kaɗan a nan duniya a lahira kuma suna da azaba mai tsanani sai Allah ya ce wa Allah da zina hali وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ce wa Allah da zina hali ya tabbata ga waɗanda suka ce su Yahudawa ne suna da awar sun tuba a zamanin Adam Musa da Salam kenan daga baya kuma suka canja Allah ya ce haramna na afusna alayka min qabl mun haramta muku abin da kuka ba ka labarin a baya wani labari Allah ya bayar a baya shine can cikin surtul an'am da Allah ya ce wa alal ladina وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلف بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce نعم
abinda Allah ya ce wa alal ladina hadu harramna kullabi kullabi zufur zufur wato waɗanda suka ce ku yahudawa ne ku yan kuba ne Allah ya ce harramna kullabi zufur mun haramta musu dukkan wata dabba ne gobato Eh, dukkan wata dabba wanda kofatar da ɗaya ne bai tsage ba Allah ya ce mun haramta musu to sai Allah ya ce wa sauran abubuwan da Allah ya haramta mu ya ce wa minan bakari wal ghanam harramna alaihim dhuhurahuma kuma daga shanu da tumaki mun haramta musu su ci kitsan illa ma hamalat dhuhuruhuma sai abin da bayan su ya dauka da kitse kamar kitsan da yake damfare da toron ko bayan su awil hawa ko kuma kitsan da yake damfare da kayan cikin wannan an yadda ta cin kiɗan da yake ɗanfare da bayan dabbobin ko wanda yake ɗanfare da kayan cikin dabbobin laifin da aka cire kayan cikin dabba za a ga akwai kiɗa kiɗa haka to wannan kiɗan ne kawai aka musu izini za su iya ci a wani matsala da bi azumin ko kuma kiɗan da yake kuɗa da ƙashi wanda ba za a iya raba kiɗan da wannan ƙashin ba Allah ya ce zalika jazainahu bi baghihim to yin haka mun sata musu ne da baki jin saboda zalunci wa inna la sadiquna kuma lalle mu masu gaskiya ne kun ga kenan ashe wato saba wa Allah tabaraka wa ta'ala yakan jawo Allah ya haramta wa mutum wadan abubuwa ko a yanzu idan ba a ce karka ci kitse ba to a iya sa maka ciwo ciwon suga a ce ba da ba ka ci kaza ba da ba ka ci kaza yana asalin abin kuma Allah yana da koran da kai ne saboda wani abin da kai sai a dora maka ciwon da wani abincin ba in ka sa shi a baki yanzu misali mutumin da yake da ciwon hanta haifata ce ba a kan gani idan sai karkada ba to daga cikin irin masu wannan ciwon na haifata ce akwai mutumin da idan ya ci tsohon nama guda ɗaya nan take sai an kai shi asibiti a je a yi ta gabarin rayuwarsa likitoci ke ta faman neman rasa to yanzu wannan wannan ya ci nama da hankali ko yana sa ya zai ci ba ko da kun ta mara da mata a fakaice bai gane ba yana da kyau duk halin da kake ciki ka dinga fahimtar cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba yana kallon ka kuma yana sanar da abin da kake yi to da haka Allah ya haramta muku waɗannan nau'ukan abubuwa da muka ambata to amma duk da haka da yake su yahudu su ba babu ne sai su koma su sarrafa wannan kiɗan ya zama wani abu ko su gyara shi su sayar su sayi wani abu su ci kuɗin nashi duk da haka dai ba su tsira ba Allah bai gane su ba sai aya ta gaba Allah ya ce ne ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
Allah ya ce kuma inna rabbaka sannan lallai ubangijinka lillazina amilu kowa a game da wadanda suka aikata mugun aiki bi jahalatin jahilci ne wannan amma na gandanci an gane a yanzu misali idan mutum ya zo ya aikata wani abu na da rashin sani a musulunci ana kama shi da laifi to su jahilcin nasu na gargaci an gane sai Allah ce umma ta sannan sai suka tuba min ba da zalika bayan haka wa aslahu sai kuma suka gyara abin da suka bata na ayyukan sai Allah ce inna rabbaka min ba'diha lalle ubangijinka bayan abin da suka yi na takalgazar nan ko tuban nan daga kore mai gafara ne gare su sannan da kima mai jirgi ne gare su kun ga dai duk inda ka yi matuƙar baka bari ta mutu ba ka tura daga abin da kake yi to Allah yana Allah yana maka alƙishir cewa zai gafarta maka amma idan har ka kace kai ganganci ka mutu baka tuba ba to lalle kana cikin haɗari in ma ko da ba kafirci bane kace yi dama wanda ya mutu yana kafirci ya Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يألف إن الله لن يألف لا يذكر أي شرك به لا يدافع إلى أي شرك به ويذكر ما دون ذلك لمن يشاء أما الله أنا ذاكر بالذي وما بايع وانا قوات بيسوي ذاكر كاملا شيء كذا تقول شيء كذا تقول شيء كذا شيء بعد كذا شيء كذا to ba ka ba ka da garantin cewa fa Allah zai gafarta maka tunda Allah ce liman yasha'u saboda ka sa iya yiwa a gurin ɗin ko wanda kuke yi Allah ya ɗauki ɗaya ya gafarta masa bayan duk kun mutu Allah zai ɗauki ɗaya ya gafarta masa amma sauran biyu kuma sai Allah ya gafarta masa to tunda ba ka da garantin cewa Allah zai gafarta maka gurbin da kake yi wanda ba shirka ba to ka haƙura ka bar shi shi tunda ba ka da tabbaci kuma ko mutuwa kai mu ba mu isa mu cewa ne ga shi nan ya ƙi su bayan wuce zana wuta a duk mutumin da ya wuce yana aikata wani laifi ba kafirci ba ba shirka ba ba ka isa fice yana wuta ba ya wuce yana zina ne ya wuce yana shan giya ya wuce yana tata waɗannan zinubai ne wanda ba su kai ga kafirci ba wa man ya mutu wa lam yatub an zambihi fa wukila Allah jami'a amri haka ne misbahu tarihi ke shi duk wanda ya mutu ومن يموت duk wanda ya mutu wannan ya ce bai tuba ba an zambi ko an wuri daga zunubinsa to sai ma zai ce fawon ilan lahi jiriya amri to ka fawon al'amarin sa zuwa ga Allah ya ba da ma ka rike ji a zuciyar mu cewa to ai yanzu ma ana can ana shan azabar duka a wajen bala'i a ka fawwala al'amarin ka ga Allah idan Allah ya tuce ya gafarta maka idan Allah ya so kuma sai ya tsantsana masa azaba kai ya dan yi turbi a wuta wani shekara da zuwa dari haka daga nan a fito da shi a matsayin kan tsarki a kai shi aljanna tunda ba zai je aljanna yana da mai yan aljanna da ɗaurin bambacewa ba an gane ko to saboda haka duk da haka mutum a yi iya kokari wa ka yi iya kokari abin da ba ta ya shiga kafirci ba kai sai to kai iya kokari ka ga ka kaule cewa wannan kar ka dinga ji a zuciyarka cewa tunda ai ba shirka bane ba kafirci bane ba komai Allah ya ce zai gafarta eh ya ce zai gafarta amma da ya yi da sunanka ba to saboda haka waɗannan ayoyi suna nuna mana tabbas akwai wato haramci na ka halatta wani abu ko ka haramta wani abu wanda shari'a ba ta halatta ba ko shari'a ba ta haramta ba kuma sun nuna mana haramcin girba ƙarya a jingina wa Allah duk wanda yake bi ƙirƙirar ƙarya a jingina wa Allah Allah ya ce la ya gudu Allah ya ce innal ladina yaftaruna ala allahi kadiba la yu'minun lallai da suke kirkirar ƙarya su ningina wa Allah ba ta rabauta to ayoyin sun karantar da mu a shi daga cikin abin da ya sauta mutum ya zama ba zai rabauta ba gaba ɗaya akwai ka kirkira ƙarya ka ningina wa Allah abin da Allah ya ce baka ce ya ce abin da Allah ya ce ka kore kuma a ƙarshe sai ayoyin suka karantar da mu ashe ana haramta wa bawa waɗansu ni'imomi sanadiyyar zalincin da yake idan ka ɗauki waɗansu ɗabi'u na abin da ake kira zalin Allah zai haramta maka waɗansu ni'imomi wanda kake son kuma kake jin daɗin sai Allah ya haramta maka to ina ganin nan za mu tsaya saboda ƙurewar lokaci kafin addu'a akwai sanarwar da muka yi na wato mubarak dan wajen malam awal iliyasu jiya mun sanar da sashi a cikin addu'a saboda yana fama da rashin lafiya to bayan sallar la'asar ina Allah ya karbi rayuwarsa saboda haka muna sanar da jama'a a sashi a cikin addu'a Allah ya gafarta masa sauran marasa lafiya mu ke asibitoci kuma Allah ya ba su lafiya ya Allah muna roƙonka muna kamun kafa da wannan zama da muka yi domin girmama littafinka alƙur'ani da daraja mai girma Allah ka san bukatan kowa a cikin Allah ka biya kowa bukatan Allah ka san damuwa kowa a cikin Allah ka yaye masa ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.